ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أولياكم لعلى هدى لو في ضلال نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أولياكم لعلى هدى لو في ضلال مبين مبين Allah yana tambayar kafiran Makka cewa kul ka gaya musu ya Rasulullahi man yarzuku min as-samawati wal ard wane ne yake arzuta ku min as-samawati daga sammai bakwai ma'ana yake arzuta ku da almadar ruwan sama wal ard wa yake arzuta ku daga cikin ƙasa annaba da yake tsuro muku da tsuron ƙasa wanda kuke nomawa kuke samun abinci kuke ciyar da dabbobin ku kulillah ka ce musu Allah ne in lam yaqulu in su basu faɗe shi ba idan suka yi shiru suka ƙi ba da amsa to ya rasulullahi ka ce Allahu Allah ne la jawaba gairu domin ba wata amsa in ba wannan ba wata amsa in an tambayi wa yake arzuta bayi daga sama da ƙasa amsa dai shine Allah wakin na ka ce musu kuma mu musulmai masu imani au iyakum ko ku kafire da kuka kafirce wa Allah ai ahadul fariqain ɗayan jama'an nan guda biyu mu da ku ɗayan mu la'ala hudan wallahi yana kan shari'a au ko kuma fi dalalin mubin yana cikin bata mabayyani mu da ku lalle ɗayanmu a kan shirya yake ɗayanmu kuma wato a kan ɓata yake imamu jalalai ya ce fil ibahami a cikin ɓoyewan wannan ɗayan biyun talattufun biyun akwai lautasawa gare su su kafirai amma magana ta Allah ai kafirai su ne akan ɓata manzan Allah da sabon su ne akan shirya to amma sai aka yi ibahami aka ce mu ko ku lalle ɗayanmu yana kan shiriya ɗaya kuma yana kan bata to wannan abu da aka yi akwai lausasawa gare su da'i wanda yake kira ilal imani zuwa ga imani idza waqafu lahu in bi har sun tsaya sun yi tadabburi sun yi nazari akan wannan kalma da ba a kira su da kaushi an ce ku kuna kan bata ba mu ne muke kan shiriya a'a ɗayanmu dai mu ko ku ɗayanmu yana kan shiriya ɗaya kuma yana kan bata da za su yi tadabbur wannan kalma to lalle akwai lausa zance da yake kiransu zuwa ga yin imani qul la tusaluna قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون
qul ka gaya musu ya rasulullahi la tusaluna an amma ajramna ku kafirai ba za a tambaye ku game da laifin da muka aikata ba ai a zunubina zunubin da muka aikata in an je lahira Allah ba zai tambaye ku akan laifukan da mu muka aikata ba wala nus'alu mu ma ba za a tambaye mu ba amma ta'amaluna ga abin da kuke aikatawa li'anna bari'una minkum da mu mun yi bara'a ga abin da kuke aikatawa na kafirci laifinku yana kan ku ne mu ba abin da zai shafe mu da laifukanku kamar yadda mu ma da za mu saba wa Allah naka je lahira ba ku za a tambaya game da laifukan mu ba kowa abin da ya aikata kansa za a yi masa hisabi kul ya jima ubainana قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم kul ka gaya musu ya rasulallah ya jima'u bainana rabbuna Ubangijinmu zai tara tsakaninmu da ku yau mai kiyamata na tashin alkiyama. Ma'ana mu da ku duka Allah zai tara mu a ranar alkiyama. thumma yaftahu bainana sannan Allah zai hukunci tsakaninmu bil haqqi da gaskiya yaftahu bi ma'ana ya hukumu bainana bil haqqi fa yudkhilul muhiqqina al jannata Allah zai shigar da masu gaskiya a cikin aljanna wal mubtilina nara masu ƙarya kuma kafirai Allah zai shigar da su cikin wuta shine hukuncin da Allah zai tsakaninmu da ku wa huwa al-fattahu Allah shine mai yin hukunci ai al-hakimu al-alimu masani bima yahkumu bihi da abin da yake hukunci da shi Allah ya san hukuncin da ya dace da kowa tsakanin mu da ku wanda ya bi Allah ya yi gaskiya Allah zai tashi a aljanna shi da hukuncin da ya dace da shi wanda ya saba wa Allah ko ya kafirce masa Allah zai tashi a wuta shine hukuncin da ya dace da shi domin Allah masani ne da duk hukuncin da yake yankewa kula a duniya وروي الذين ألحقتم به شركاء الله بل هو الله العزيز الحكيم Kul ka gaya musu ya Rasulallah, aruni ku sanar da ni, ai, a alimuni ku sanar da ni, allazina alhaƙasun bihi shuraka'a, waɗanda kuke riskarwa da shi a matsayin ababen tarayya ga Allah fil ibada cikin bauta shi ne gunki. Ku ba ni labari ko ku sanar da ni waɗannan gumakan da kuke riskar da su kuke yin tarayya da su ga bauta ga Allah kalla wannan kalma sai rabi'ul ta tsawa da Allah ya lahu gare su an itiqadi sharikin lahu gabalul kudura abokin tarayya ga ubangiji da kafirai suke yi bal kai bari dai huwa Allah shi Allah al-aziz mabwayi ne al-galib mai rinjaye ala amrihi ga lamarinsa al-hakim wanda kuma gwani mai hikima fi tadbirihi li khalqihi cikin yadda yake tsara gudanar da halittarsa wala ya kuna lahu sharikun fi mulki saboda haka babu abokin tarayya gare shi a cikin mulkinsa sammai da ƙarfai da abin da yake tsakanin su Allah shi kaɗai ne kuma shi kaɗai ne yake gudanar da lamarin halitta saboda haka waccan kalma da aka ce aruni allazina alaqtu bi shuraka'a ta zo ne a ma'anar korewa ba wani abun tarayya ga Allah a sammai da ƙarfai gaba ɗaya na'am وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون
Allah ya ce wa ma arsalnaka ya rasulullahi ba mu aiko ka ba illa ka fatan linnasi ai ma'ana illa mun aiko ka ne linnasi ga mutane ka fatan baki daya shi ka fatan din nan halin minan nas shine hali na wancan kalma da aka ce linnasi din kujima an gabatar da shi ne shi ka fatan din bil ihtimali saboda muhimmancinsa amma ma'anar shi ne ma arsalnaka illa linnasi kafatan sai aka gabatar da kafa din saboda muhimmancin sa ba mu aiko ka ba sai face mun aiko ka ne ga mutane baki daya ba wai iya mutanen makka kadai ko mutanen jaziratul arab kadai ko mutanen asiya kadai ba a'a duk mutanen da suke rayuwa a duniya mun aiko ka ne gaba ɗaya zuwa gare su ya rasulullah bashiran kana mai bishara ai bashiran lil mu'minina bil janna kana mai bishara ga mu'minai da aljanna wa naziran kuma kana gargadi ga kafirai da barin shiga wuta wannan kalma ko wannan aya da aka ce an aiko shi linnasu ga mutane ka fatan gaba daya to zahirin da kamar yana nuna an aiko shi ne zuwa ga wajen mutane banda aljanu banda mala'iku banda dabbobi banda sauran halittu to wannan aya ta gane mutane ne gaba daya to amma kuma ayan nan da tace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ita kuma ta yi umumi gaba daya domin alamina dukkan halittu sun shiga ciki Allah ce ba mu aiko ka ba face sai dan ka zama to rahama ne lil alamina ga dukkan talikai To, amma manzancin da Allah ya aiko manzan Allah ga duka halittu yana rabuwa kashi uku. Mutum da aljan an aiko manzan Allah ne da takalifi gare su, su kuwa mala'iku manzan Allah manzancin sa auren su risalatu tashrifin ne manzanci ne nan ɗaukakar daraja sun samu daraja a ce manzan Allah annabin su ne amma ba don wai su suna saba wa Allah a ce su yi kaza su bar kaza ba su kuma sauran tsirrai da halu da dabbobi da sauransu su kuma manzancin manzan Allah gare su manzanci ne na gamewa amma ba na takalifi kamar na mutum da aljan ba shi yasa ita wannan aya ta ware yan adam kadai domin su ne ake magana da su a lokacin a garin makka kan su ɗauka cewa manzancin mazala ya taɓa ne iya garin su na makka sai Allah ya ce ba mu aiko ka ba ya rasulullahi sai dan fa sai mu aiko ka ne ga mutane baki ɗaya bashiran kana mai bishara ga mumine da aljanna wa naziran ai munziran kana gargadi lil kafirin ga kafirai bil azabi da azaba in har ba su yi imani ba walakin la aktharan nas sai dai yawa yawan mutane ai kuffaru makkata yawa yawan kafiran makka la ya'lamuna zalika ba san haka ba suna ganin cewa ko kawai kana da awari iya garin su na makka ban san cewa Allah ya aiko ka ka fatan lin nasu ga mutane baki ɗaya ba na'am ويقولون متى هذا الوعد كافران مكة suna cewa mata hadal wa'adu yaushe ne wannan alkawari da aka yi mata bil azabi na azaba an dade ana cewa in ban yi imani ba Allah zai mana azaba to yaushe ne wannan alkawarin azaba in kuntum sadiqin idan kun kasance masu gaskiya ne fi cikin wannan alkawari da kuke yi mana har yanzu ba mu ga azabar ba na'am
كلكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون
قل كما قلت يا رسول الله لكل ميعاد يوم akwai wani alkawari na wani yini da Allah ya gare ku na azaba la tastakiruna ba za ku yi jinkiri ba an gaban wannan yini idan lokacin tafiya ya yi sa'atan daidai da sa'a guda in dai lokacin ya yi da Allah ya muku alkawari to babu jinkiri an ga wannan mi'adi na ubangiji sa'atan daidai da wani sa'a guda wala tastaqdimu kuma ba ka gabatuwa alaihi ga wannan wa'adin da Allah ya yi a cikin lokacin bai yi ba an gabatar da ku wa huwa yawmul qiyamah shine mi'adi yawmul qiyamah shine yin ranar tashin alkiyama saboda haka sai ku jira sai alkiyama ta kasance duk da kuna inkari annan za ku ga alƙawarin da Allah ya muku na azaba qala nabi wa وعلى الذين كفروا همهم من بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولولا إذ الظالمون مرقوبون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين
na'am wa qala alladhina kafaru ay min ahli makkah Allah ya ce waɗanda suka kafirce wa Allah daga cikin mutanen Makka suna cewa lan nuzila bi hadha al-Qur'an ba za mu taɓa ba da gaskiya da wannan alƙur'ani ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu wala bin da zai bai da zai kuma ba za mu ba da gaskiya da littafin da ya gabace shi ba ai da addama wanda ya gabace shi kan taurati wal injili kamar littafin at-taura da injila suka ce duk ba za su gaskanta su ba addalai wanda da taura da injila kuma suna shiryarwa ne suna nuni alal ba'd da tashin alkiyama suka ce duk ba za su imani da qur'ani da asaba da injila ba inkari mu da hu saboda inkarin da suke yi ga tashin alkiyama addaura ma tana ba da labarin in an mutu za a tashi injila ma tana ba da labarin idan an mutu za a tashi kamar yadda alqur'ani shi ma yana zartar da wannan to sai suka mun hukun gore suka ce su duk ba za su ga da wannan dalilin ta ban ba imamu sauri yake sababu zalika dalilin wannan magana ta kafiran makka Allah alal kitabi qalu lahu da hudu da nasara su suka gaya wa mutanen makka suka ce inna sifata muhammadin lalle fa siffar nan da kamanni ta annabi Muhammadu fi kutubina akwai ta a cikin littattafan lokacin da suka kaɗaitu da su a garin Makka suke tsero ta musu lalle fa wannan mutumin naku da yake da awar annabta mun karanta kamanni da siffofinsa a cikin littattafan falamma ta abubuwan yayin da suka tambaye su su kafiran Makka wa wafaqa ma qala ahlul kitabi kuma suka ga abin da musulmin nan suke faɗa ya dace da abin da ahlul kitabi suka gaya musu to qala mushriku da tabi da maka suka ce lamin da hadal qur'ani kai mu ba za mu ba da gaskiya da wannan alqur'anin da yake cewa an amsu za a tashi wala billazi bayna yadayhi wala littafin da ya gabace shi a taura da injila sun su ma sun wanda ba su tashi alkiyama duk ba za mu yarda da su ba قال تعالى في أن لا يفقي أمسى غيره يجي ولو ترى إذ الظالمون يا رسول الله da za ka ga lokacin da azzalimai kafirai mawuku da suka rabi aka tsayar da su a gaban ubangijin alalar da suke dukantawa suke karyatawa din da za ka ga lokacin da za a tsayar da su a gaban ubangijin su yanzu ba'abuhum ila ba'abul qawla tashin yana bayar da magana zuwa ga tashi wato suna jefa wa juna maganganu su kafirai da kunun da nuna kullu waɗanda aka raunana su a ban ƙasa su ne al'atibawu talakawa mabiya a cikin kafirsu suna faɗa ni da nuna saka babu ga waɗanda suka yi girman kai su ne abu a sa shugabannin kafirsu mabiya talakawa su ne alazina sun za su gaya wa waɗanda suka yi girman kai su ne shugabanninsu na kafirci laula an tu za su gaya wa shugabanninsu ba don ku ba ba don cewa an tu ku sadabtu muna kun kange mu an imani da barin imani ba lakun na mu ne da mun zaman to mu ne da mun kasance mu ne masu ba da gaskiya bin da ne da annabi alalan lahira ne قال الذين استكبروا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن كبسناكم عن الوجه بعدين جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين استكبروا ثم وعد كي جرمان كي يجي جبلين كابرشن ثم فدعوا الذين استضعفوا وأن أخذوا الناس أبل أخذوا للدنيا suka ce a na hannu sadadi na kuma alil guda yanzu mu ne muka kanke muka bari shiriya ba da ne ja aku bayan shiriya nan ya zo muku istimali ne inkari amsa da shi ne la suna inkari cewa ba su ne kuka ana su shiriya ba suka ce bari ne bari dai kuntu mujrimina ku ma dai mutanen banza ne bi a kullum cikin kawunan ko ba mu dama can ba za ku yi imani ba وقال الذين وقال الذين اتبعوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ كانوا لنا إذ كانوا لنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقال الذين اتبعوا وقد ذاك لولا الناس أبوك على سوري الذي يتلقاوا لمن اتبعوا وقد جاءوا وقد تكلموا وكذبوا وقلوس لكابوش فقد مكر الليل والنهار بل تقبلوا مكر الليل والنهار ما كنت الليل دبر لا دبر أي مكر فيهما ما كنت الليل cikin dare da rana minkum da gare ku da kuke tsira a gare mu abinda za ku zo ku gaya mana da rana daban abinda za ku ƙara zuwa ku gaya mana da daddare daban duka wani kuna kai da yin gaba da su imani ma kin ci iri iri na dare daban na rana daban idan ta amuruna na yayin da kuke umartar mu an nakfura billahi mu kafirce wa Allah wa naj'ala lahu andada mu sanya mana kishiyoyi aiki wa ka ababen tarayya wa asarun da dama da Allah ne sai suka asirka suka koyo na dama ai albari kanu wannan jama'ar guda biyu allazina sun da allazina takbaru sai suka koyo na damar su ala harshen imani a kasakon imani bihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun koyo da damar nan lamma ra'aula azaba yayin da suka ga azaba ai a kafaha kullum ana riki ma'ana kowanne daga cikin shugabanni da mabiyan kowanne ya koye nadamarsa an rabikihi ga abokinsa makafatar ta aiki domin tsoron aikin sawa a nan kaga kowanne yana jefa ɗan uwansa laifi ne shi su shugabannin sun koye nadamarsu na ɓatar da waɗancan da suka yi sun kuma ɓatattun wanda mabiyar da aka ɓatar sun koye nadamar juna don ne suka yarda da abin da waɗancan suka gaya musu kowanne yana jefa wa kowa zargin yana ga ai ba laifin ka bane laifin ɗan uwansa ne sun koye nadama a junan su kowa yana tsoron kar ya kai da nadamarsa a aibin tashi da wannan nadama da yayi wanda Allah al-azlal Allah ta yi sanya hukumomi sarƙa da sansani da ake ɗaurewa kajirai a wuyar ita mun sanya ta fi a wasan yanzu da kabaru cikin wuyayen waɗanda suka kafa cewa Allah aikin na a cikin wuta a cikin wutar ma da sansani a wuyar su an ɗaure su har yuki da ba komai ake saka musu da shi ba in da ma kanu ya amadu da kai sa kai abin da suka kasance ina aikatawa a duniya a cikin duniya na kafirci na'am وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون na'am Allah ce wa ma arsalna fi qaryatin min nadhir ba mu aiko wani mai gargadi ba a cikin alƙarya illa qala mutru mutru kuwa fa ce sai ababen ni'imta wa wannan alƙarya sune mu'azabuha shugabannin wannan alƙarya al-mubalagh al-nura da ake mutunta su da zuciya da arziki na duniya duk wata alƙarya da Allah ya aiko manzanni a cikin ta to yawanci za ka samu talakawa su ne suke amsa kiran manzannin nan ba masu wadata masu mulki ba domin Allah ya ba mu aiko wani mai gargaɗi a kowace alƙarya ba ba sai sai mutrafuwa masu mutuntuwa na wannan alƙarya sun gaya wa manzannin nan cewa inna bima uzutu bi kafiruna inna cewa mu ba kaya nuna masu kafin cewa ne bima uzutu bi da abin da aka aiko ku da shi wannan kamar da ya faru a ibnul munzir ya fitar da wata kissa wani da abi hasim bin kare da tiyan an azim an abi rabin qala abu rabin yake kana rajulani shaytani akwai wasu mutane guda biyu a abokanan juna a garin makka karanta abu kuma ila shami ɗayansu ya fita zuwa ƙasar sham وبقي الآخر منكم يدون أبل المكة فمن مر بك النبي شوان إذا قتل شم ياتف كاسوان شيرين kamar ya tafi ciyayi wata da watanni ne a ƙasar sham yana kasuwanci shi kuma ɗaya abokin nasa ya yi zamansa a garin maka da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a kaba ila sahibihi sai shi na kasar shakku da ya rubuto wasiƙa zuwa ga abokin nan nasa ya tsaruhu yana tambayarsa ba a yi da cewa yiwu aikata yaya yayi da wannan sabuwar da'awa da ta bayyana a garin makka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya musulunta ne ya fi manzon Allah ko bai musulunta ba shi na kasar shakku shi ya aiko wa abokinsa na makka ɗin wasiƙa yana tambayar to shi yanzu wannan mataki ya ɗauka ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bayyana a garin Makka ko bai imani da shi ba a kasaba idan ya shi dan uwansa na garin Makka sai ya rubuta masa amsa annahu lam yatba'u cewa shi ba lam yatba'u ahadun min quraish yace abin da ya sa shi bai musulunta ba saboda ya ga ba wani daga cikin qurayshawa da ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kulla da zarar suna sai kaskantattu mutane wasu talakawa da bayi ba mataki ne da miskinansu yawanci mutura ko haɗin manya-manyan irin su abu jahali da wani dubbin mujira da usbatu ibn rabi'a da azu dan wa'idu manya-manyan jigajigan masu arziki na garin maka gaba ɗaya a lokacin bawa da yau musulunta illa ya zalatu na sai kaskantattu mutane talakawa wa mataki ne da muke nan ba tare da tijarar da wuci wannan kasashen da ya ga wannan amsar sai ya baro kasuwancin nasa a ƙasar sham sun ba a da sahibu wanda na zai wajen abokin nasa na garin makka ba ƙari wani wata jimla ne a laifin nuna mu wannan mutum da ya bayyana yana cewa shi annabin allah ne وكان يقرأ بعض الكتب shi wannan da yake kasar sham dama ya iya karatu da rubutu da a kasar sham ne yana karanta shi da littattafai da suka gabata a taura da injila ya karanta sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin tarihin albishir din zuwan manzon Allah a cikin a taura da injila ya ga cewa ba ma farko ba wanda za su ji shi sai talakawa da kaskantattun mutane da ya fi wancan shaida a bakin ɗan uwansa da ya gabatar garin maka ne ke ka nuna musu inda wannan mutum ya fi ba a can da biya sai zo za a nufi sallallahu alaihi wa sallama a tsara da yake wa manzala illa ba ta ku a kan ne kake kiran mutane ba tsara kuma wajen ila kaza wa kaza duk da ya muka ina kiran mutane zuwa su bauta wa Allah shi kadai kan su yi tarayya gare shi kuma su daina dukkan gumaka su daina yin ƙarya su dinga sadar da zumunci su dinga yin gaskiya duka ne a ɗabi'o'i kyawawa na addini manzo Allah ya zayyana masa abin da yake kiran mutane zuwa gare shi fa qala qulu ashhadu annaka rasulullah na shaida lalle kai manzon Allah ne fa qala kuma Allah ya ce wa ma allamaka bi zalika kai ko wai sanar da kai wannan kai da kwanan nan ka dawo ba ka gari ma ba ka san ma me yake gudana ba waye sanar da kai wannan abun da nake kira da yau gaskiya ne ƙara yau da inna wajen nuku azuna biyu ai na karanta a littattafan da na samu a ƙasar sham cewa ba za a taɓa aiko wani annabi ba in lattaba'u in lattaba'u razalatul nasu wa masakini face sun kaskantattun mutane da riski na su ne farko waɗanda za su biyu to banazarar harbi na aya dalilin wanda zai Allah ya saukar da wannan aya wa ma alfarna fi qaryatin min nazir wa ma aiko wani mai gargaɗi ba a cikin kowace alƙarya in ta ƙala duk da kowa ba sai sai masu ni'imtuwa na wannan alƙaryar sun ce in na bi ma ku kuke yi kafin wani mun kuma masu kafin cewa ne da abin da aka aiko mu da shi to ba su da yau mutum sallallahu alaihi wa sallama bayan har ya kuma kasar sham sun aka saukar da aya sai manzo Allah ya aika masa cewa inna Allah qad anzala tasdiqa ma qulna hakika Allah ya saukar da gaskanta abin da ka faɗi abin nan da ka faɗa ka karanta shi a taura da injila to gashi nan aya a cikin alqur'ani yanzu Allah ya aiko da wahayi tana gaskanta abin da kafa da za ba haka yake ba dukkan maganin da suka gabata yawanci kafi a manya-manyan mutane da shugabanni cikin kafin sun ba sa yin imani sai talakawa wanda suke kankantattu a cikin su ba ƙaru وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمؤثرين وقالوا سوى مدركوا هذا من يمن يمن جملاتي da arziki na alƙarya ɗin da aka aiko musu manzanni sai su ce na hannu a kasaro abuwa ai mu ne mafi yawan dukiya wa auladan da ya'ya ne man arama fiye da wanda suka yi imani ganin waɗannan mutune cewa talakawa ne wasu ma bayi ne kaskantattu sai su ce to ai in imanin gaskiya ne da mu ne ya kamata mu fara yin imani domin mu ne mafiya yawan dukiya da kuma ƴaƴaye wa ma na mu bi mu'azzabi da kai ba za a mana azaba ba duk abin da ake mana ƙarya ne in za a yi azaba tun a duniya a fara mana su da muka samu arziki da ƴaƴaye da dukiya yadda muke jin daɗi a duniya haka nan an je lahiran ma in ma akwai ta wa ma na mu bi mu'azzabi da mu ba za a yi mana azaba kun وإن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون waɗannan kafirai da suke cewa wa ƙaruna da ƙaru abuwa da aulada imamu kawai ai bal balaulan da kuma biyan da ma na hannu alai abin da suke nufi da wannan magana wanda Allah ke yadda da halin da suke kai na kafirci na da bautar gumaka da ma a ɗanar abuwa da wani aulada da duniya ai da ke ba mu dukiyoyi da ƴaƴaye a zan duniya ba in har abin da ake faɗa gaskiya ne dokar gumaka Allah bai da ita ba to ai da tunda muna bauta a gumaka bai kamata kuma ya babu dukiya da ɗaya a duniya ba wa in kana kaza wa idza kana kaza da yayin da kullum bari ya zama haka muna bautar gumakan mu kuma Allah yana ba mu dukiya da ƴaƴaye to bala ya azuna fil akhirah bare saba azan da kuma a lahira tunda har a duniya ma ya kyale mu muna bautar gumaka kuma bai yanke arzikin sa ba ya ci gaba da babu zuciya da yayaye domin an je lahira ma ba zai mana azaba ba sai Allah ya kulka gaya musu ya rasulullah inna rabbi lalle ubangiji na ya kudo rizqa yana shimfida arziki liman ya sha'u ga wanda ya so yuwasi a wata ya yalwata masa ina fata an gane shi Allah a lamarin duniya baya duba mai da'a ne ko mai sako saboda rahamaniya ce take aiki yanda yake ba wa mumini arziki a cikin mumini ya zaɓo da ya ga dama ya bashi arziki haka a cikin kagirai ma haka zaɓo wanda ya so ya ba su arziki yuwasi'uhu yana yalwata arziki ne domin ya sha'u ga wanda ya ga dama imtihanin domin jarrabawa ba wai jan kai ne kafa kowa a wajen Allah ba ba wai jan Allah ya fi son su ne yake ba su arziki ba a yana ba su arziki ne imtihani domin jarrabawa da jarraba su ya ga yaya arzikin da Allah ya ba su za su goge masa su bauta masa shi kadai ko za su mutunce masa su kamurce masa wa ya ajiru kuma Allah yana kuntata arziki an yi da yukuhu liman ya sha Allah yana kuntata arziki ga wanda ya ga dama ibtila'i kuma domin jarrabawa aka ce imtihani shine a jarraba mutum da abin da yake so da abubuwan jin daɗi wanda rai na ɗan adam yake so kamar arziki da lafiya da dukiya da mata da ƴaƴa duk abin da yake duk abin da mutum yake nema Allah ya bashi wanda imtihani jarrabawa idan kuma aka ɗora mutum jinya ko talauci ko damuwa ta duniya to shi kuma ibtila'i ne shi ma jarrabawa ne duka sunan su jarrabawa a hausa da imtihani da ibtila'i sai dai imtihani ana jarraba mutum da abubuwan jin daɗi shi kuma ibtila'i ana jarraba mutum da abubuwan da rai baya jin daɗin da baya su shi ya sa ma a wata aya Allah ya haɗa su gaba ne ce wanda bulukun bi sharri wal khairi fitna kaga da ibtila'i ba bai ce walam tahinakum بالشر والخير والخير والمخلوق muna jarraba ku bi sharri da sharri saboda ibtila'i ne da aka gabatar da sharri ne wa nabluqu bi sharri ibtila'i kenan sai kuma yake wal khair ma'ana ai kuma muna muku imtihani bil khair da alheri sai aka tada imtihani aka isu da ibtila'i tunda duk suna ba da ma'ana guda ɗaya shine jarrabawa ونبلوكم بالشر والخير فتنة ma'ana muna jarraba ku ibtila'i da sharri kuma muna muku imtihani bil khairi da alheri to idan Allah ya baka arzikin duniya to kai ta ka tsantsan kada wannan arzikin ya ja ka zuwa ga halaka kuma arzikin nan ko mulkin nan da Allah ya baka ba yana nuna cewa dan Allah yana son ka ne ya baka shi ba ba yana nuna cewa don kafi kowa a wajen Allah ne ya baka haka nan in Allah ya dora maka talauci ko jinya to ba kuma wani dan kin da Allah yake maka ne yadda da duka da wannan talauci ko yunwa a duka jarrabawa ne daga talauci da ya kula maka za ka bi shi za ka gode masa a haka ko za ka fantsare masa dan ya kula maka talauci da jini to duka jarrabawa ne Allah yana shimfiɗa arziki ga wanda ya zo domin jarrabawa kuma yana kuntata arziki ga wanda ya zo kuma domin ya jarraba shi ولكن أكثر الناس الذين يروا مثل أي كفار مكة كامرا مكة لا يعلمون ذلك بالسنة كبرا إن ذلك قول أن إن الله يراد بين يوم تنسلي بين يا يدع أظن في أي تكاوان جماعة أرضي وما أموالكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تلاغمكم إلا تلقي إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضيف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون
Allah ya ce ma amwalinku wa ba auladukum ba ƴaƴayenku da dukiyoyinku ne illa liku kalibukum suke kusantar da su inda na a wajen mu ba zulfa ka kusantarwa ai zulfa su ne kurba ai ta ƙariban kusantarwa dukiyoyin da muka ba ku da ƴaƴayen da muka ba ku a duniya ba su ne suke kusantar da ku gare ku ba wato ba su ne suke jawo yardar Allah gare ku ba ba su suke jawo zafin Allah gare ku ba illa ai lakin sai dai man amana wanda ya bada gaskiya wa amila salihan ya aikata kyakkyawan aiki wannan imanin da kyakkyawan aikinsa shi ne yake kusantar da shi ga ubangiji Allah ya ce ba ulai ka waɗannan da suka yi imani suka aikata kyakkyawan aiki da hujjar za'u fi sakayya abin rubanyawa ta tabbata da zai su ma aminu a cikin abu da suka aikata da imani da kyakkyawan aiki ai da za a amalin sakayyar aikin su da suka yi kyakkyawa shi ne alhasanatu kyakkyawa ɗaya matsalar misali ana rubanya musu bi ashirin da goma irin abu da suka aikata shi ne da za a zuri ba a fara kai da mafi yawa ma daga goma wani in ya ka ba shi goma wani in ya sai a ba shi saba'in wani in ya irin wannan a ba shi ɗari bakwai ma wani in yayi irin wannan a bashi dubu bakwai saboda Allah yana rukun yawa ne ga wanda ya ga dama fa ulaika lahum jazaa'u fi ma amilu wa hum fil qurubati aminun wa hum qalan mu'minu ba su kyakkyawan aiki daga cikin sakai da Allah zai ba su za su dan su aminu suna amintattu fil qurubati a cikin benaye min jannati na aljanna ai suna aminu na amintattu min al-mulku daga mutuwa za su samu aminci in zuke za aljanna babu mutuwa wa gairihi da wani mutuwa shine babu talauci babu jinya babu yunwa babu kishirwa babu ciwon ciki ba ciwon kai ba zazzabi a duk wani abu da ka sani na larura a cikin aljanna babu shi in ɗayan aljanna ka shiga aljanna ka aminu na ne ina ba samun aminci min al-mulku wa gairihi ومن قراءة أشهر قراءة هذا الغربة لمفرد الشمس وممكن الغروقات اسم الجمع بين عين الجنة ومن كنا نريد أجل كان سما الجيل أيسو kamar a nan ma wani suna yi da aka yi daidai a saman sai a je a yi wata rumfa a daidai saman da da zana ko wani abu makamancin haka to amma ita ta aljanna ta yi daban da irin wannan a can saman bene ake yin wajen shakatawa shi ne al'urfatu jannu su al'urfa bi ma'ana aljanna ke da an kashe al'urfa wanda zai ne aure
والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب مهضرون wanda zai ne aure fi ayatina waɗanda suke ta ƙoƙari cikin ɓata ayoyin na alƙur'ani bin ƙirƙari suna ƙoƙarin su ɓata ayoyin alƙur'ani mu'ajiri da na suna masu ƙoƙarin gabiyar da mu ji Allah ai muƙaddiri da ajizara suna ƙaddara cewa wai za su iya gabiyar da mu a dalilin ƙoƙarin su na ɓata alƙur'ani su ce waƙa ne su ce bokanci ne su ce ƙazi ne da sauransu wa'annan suna da cewa su da su su za su tsere mana in an zo lahira Allah ya ce ba ulai ka wadannan fil azabi ruhu da ruhu ababan halartowa da cikin azaban lahira yunna rabbi قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يكله وهو خير الرازقين.
نعم قل كما يا رسول الله إن ربي يبسط أمين الحلو والتقايا domin kan zama ta aƙidi da alamun sautan aya da ta gabata. Tambaya musu dai ya rasu da Allah inna rabbi lallai ubangiji na Allah ya kuɗe kuɗe yana shimfiɗa arziki ayi wasu yana yalwata shi liman ya sha ga wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayi in ki hada shi ba domin jarrabawa wa ya kadiru kuma yana kunta da ayyuka yi ko yana kunta da arziki da huga wanda ya ga dama بعض الوقت وده باين دا يا شنت أمس عن الإم لقبال ما ويقدر له هي كنت عن الإم لنا لما كان راعي وش آية مكاو لله وإن الذي يقول لك لمن يشاء ويقدر وش معناتها ina shinka da arziki ga wanda ya so yana kunta da arziki ga wanda ya so wanda aka shimfiɗawa daban wanda kuma aka kuntatawa daban a wancan aya amma wannan da aka ƙara lambu to yana son duk mutum ɗaya ne yana shimfiɗa arziki ga wanda ya so wa ya ajiru da ku kuma yana kuntata arzikin gare shi ba a da albarki bayan da Allah ya shimfiɗa masa arzikin a ƙarshe ne kuma Allah ya kwace arziki ya kuntata masa arziki auko kuma shi ma dai kamar ayat da ta gabata yana kunta da arziki ne wanda sha'u ga wanda ya ga dama ibtila'i kuma da su jarraba amma an faka su ni shayyin duk abin da kuka ciyar da shi fil khair cikin alheri to ko huwa yukulu Allah shi ne yake bayyana gurbin duk abin da kuka ciyar ni shayyin ko Allah ya kawo ko menene in dai kun ba da shi kun ce da shi aikin alheri sawa'un kun ce da iyalanku ne ko kun taimaka wa mabukata ne ko kun sa a wani aiki na alherin ginin masallaci ko abin da ya shafi hidimta wa masallaci ko ma me da kuka kashe na dukiyarku to huwa yukliku Allah shi ne yake mai gurbin wa huwa khairur raziqin Allah shi ne mafi cikin masu arzuta du'a domin ana cewa kullu insani yabruku a'ilatahu kowane mutum yana arzuta iyalansa wannan majazi ne ana cewa Allah arraziki mai arzutawa sunan Allah ne nan kuma shi Allah ya kawo jami'i shi ne kairu raziki na kamar yana da akwai wasu masu arzutawa kenan bayan shi amma shi ne mafi alherin masu arzutawa saboda idan mutum ya ce ba mace ba ne kawo gidansa sai a ce yanzu ko aikata ya arzu da iyalansa da abinci wannan alababin majali ai ma'anarsa dai ya arzu da iyalansa da arzikin da ya samu min Allah daga wajen Allah yau ka imamu tsawon yake ƙaunuhu ba huwa yukudiku duk abin da mutum ya ciyar Allah ne yake mai gundun abin da ya ciyar saboda haka in kai rowa ma kanka ka cuta ka riƙe abin da ba zai amfane ka ba kuma ba zai amfani wani ka ba kuma zai jawo maka fushin Allah domin in ka bayar din Allah ya yi alƙawari zai yi maka gudun abin da ka kashe ba huwa yusli ko ai bilmani ko dai Allah ya mayar maka irin dukiyar da ka bayar ka ga ta hanya mai sauƙi abin da ka ciyar din Allah ya dawo maka da irin an ko kuma bil qana'a da Allah zai mai maka gurbin abin da ka bayar da qana'a shine wadatar zuci allati hiya kanzul la yakun wanda ita qana'a taska ce ta arziki wanda baya kare in Allah ya amsa ka da qana'a shine wadatar zuci to ka fi wanda yake da miliyoyi a banki amma bai da wadatar zuci domin kai an baka taskar da ba ta karewa shi kuwa tasa kullum shaidan yana masa alƙawari in ka siyar za ka talauci الشيطان يأكل الفقر kullum shaitan yana muku alƙawarin in suka yi sadaka kuka yi kyauta za ku kiyaye abincin ku zai kare kuɗin ku zai kare wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa rahama shi ko Allah ko ya yana muku arzikin gafara daga wajensa kuma da rahama to wanne za ka ɗauka alƙawarin Allah ne gaskiya ya kamata ka ɗauka ko kuma na shaidan alƙawarin da shaidan ya maka na in ka bari za ka kiyace shi za ka ɗauka ko alƙawarin Allah ne da in ka bari zai mai maka gudu wa ma mutu ni ya kawo wani kuluku ai alƙawarin Allah shi ya kamata ka gaskanta kuma kai aiki ne domin ɗayan uku nan ne ko zai mayar maka ainihin abin da ka kashe ko kuma ya arzuta ka da ala'a wadda taska ce ba ta ƙarewa au bi sawabi bil akira ko kuma zai mai maka gulbin abin da ka bayar da sakayyar lada a ranar lahira in dai ka bayar fi sabilillahi a cikin aikin alheri to labudda ɗaya ukun nan sai ya same ni wa fil hadisi domin ya zo a cikin hadisi manzo Allah yake ma min yawmi yusbihu ibadu fihi ba wani yini da bayi suke wayan gari a cikin ka in ya wa malakaniyan zilani sai Allah ya aiko da wasu mala'iku guda biyu sun kafa cikin duniya yaqulu ahaduma ɗayan yana cewa Allahumma a'ti mumtiqan khalaqa Allah ka ba wa mai ciyar da dukiyarsa khalaqan mayewa duk abin da ya ciyar Allah ka mayar masa gurbin abin da ya ciyar wa yaqulu al-akhar kuma ɗayan mala'ikan yana cewa Allahumma a'ti mumtiqan khalaqan Allah ka ba wa mai riƙewa mai ƙanƙanewa Allah ka ba shi talafan asara. Dukiyar da ya tara ya taskance ɗin shi ba bai ciyar ba, to Allah ka jefa asara cikin nan. Ka san ku addu'ar mala'ika kalmatiya ce. Ba wani ne sai Allah ya aiko mala'iku guda biyu sun wuni a wannan wuni suna waɗannan addu'a. Wannan yana cewa Allahumma a'lamu dukkan kalafan, wannan kuma yana Allahumma a'lamu dukkan kalafan. إمام النووي يقول أيد هذا الحديث قوله تعالى قدم الله تعالى في سورة الليل لنا ألف قولنا الحديث لأن الرفاع ما من أعدى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى فأما من أعدى أما كان قول يبايع يبايع باليك يقدر الله واتقى كما يقول الله يجي الله baya saban Allah wa saddaqa bil husna kuma ya gaskanta aljanna ya yarda in ya mutu in yayi aiki da kyau Allah zai saka masa da aljanna to Allah ya ce fa fa yassiru bil yusra da sauki za mu sauwace masa arziki ta hanya mai sauki wancan abin da ya bayar man a ada abin da ya bayar din to ta hanya mai sauki kuma za mu yassare masa arziki ya dawo masa gwargwadon abin da ya bayar. Wa a tabi hannun aya, a kiban da duk kabula Allah ya kawo wannan aya ƙarshen aya da ta gabace ta. Ayar da yake kulin da rabiyar kudu da suka nemi ta shawo da yake biyu la. Sai yake wa ma a faɗaɗin min shayin wa huwa yukudi kuhu wa huwa kairu rabikin. Ina fata an gane. Isharatun domin nuni ila annal infaqa cewa ciyarwa fa la yuhiqu rizqa baya kunta da albi arzikin da Allah ya arzuta ka da shi ciyarwa baya tauye maka arziki ballanta na har ya talauta ba zai kunta ka ma arziki ba ballanta na ya karar da zuciya bal kai ruwa ma kawo sababin fi tauye arziki da yawa ma ciyarwa yana zama sababi ko dalilin ciyar wannan arziki falgida su ji don aka zubi wannan zai gaya mana wani sirri dabara dai a wajen masu arziki fitar da aka rike cikin yalwatar arziki in kana zo arzikinka ya yi yalwa to ga dabara ba da zai gaya ba shi ne al'infaku fi wujuhin kai na farko ka dinga ce da dukiyar za a cikin fuskokin alkai abin da ya shafi yalwata wa iyalinka karka musu ƙauri da kuma taimaka wa makota da ƴan uwa na zumunci da sauran miskinai mabukata in ana neman taimako a unguwa za a yi wani abu na gayya ko na al'umma ka sa hannun jarin ka a ciki ka taimaka duk wata fuska ta alkhairi dai ka yi ƙoƙarin sa hannunka a ciki a yi da kai wannan ka samu dalilin yadda yake yalwa ta hannu na biyu ya ce wa shafa'atu billahi wasu kasu billah ka samu fika amincewa ga Allah amincewa da Allah cewa ka yarda Allah ya ce wa ma'amfaɗin min shayi wani rikini ne duk abin da ka ciyar ka yarda Allah zai mai maka gurbinsa lauku shi ne wa tawakkulu a da dogaro ga Allah wajen neman arzikin idan ka haɗa ukun nan nan da na za ka ga arzikinka ya bunƙasa amma idan mutum ya kawai tsaye a cikin wannan to zai wuya ya samu ci gaba a cikin arzikinsa ko a kasuwanni in ka ga kuwa mutum baya aikata waɗannan kuma Allah yana buɗa masa yana yalwata masa to akwai istidraji a cikin lamarin ana ji masa tsoron arzikinsa na lahira yake ci in dai mutum baya ciyarwa yana rowa kuma kasa Allah yana buɗa masa to akwai tsoro a ƙarshen lamarin ƙarshen sa an jikinsa na lahira ne ake ba shi a duniya amma duk mutumin da kaga yana bayarwa kuma Allah yana ƙara masa to wannan tukunci ne Allah yake ba shi a dalilin ciyar da bayan da bayan ne wa huwa khairu raziqina da Allah yake Allah shine mafi fitin masu arzutawa ai a hakunuhum shine mafi kyautatawarsu wa ajaluhum shine mafi ɗaukakan masu arzikawa bi kaunihi domin kasancewar Allah khaliqan sababi shine mahalicin sababin wal mutaddibu da abin da yake sababin ta samun arzikin shine mahalicin sababi da kuma abin da yake sababin ta samun arzikin shi kuwa wanda zai ɗauko ya arzuta ka daga cikin 'yan adam a'a shi kawai sababi ne kuma ba shi halicci sababin ba shi ma halittarsa haka ne kuma aka umarce shi da ya auru da auru da yake yuqal kullu insani kowane dan adam ya zuwa a ya kauce ka auru da iyalinsa ai dogata a luga kenan wa da fa'a bidani kama ke da fa'a da tunkuɗe abin da wani ke faɗi a cikin wannan ma'anar cewa inna rizqa bil haqiqati wahidu inna raziqa bil haqiqa ai mai arzutawa a hakika wahidu ɗaya ne wa huwa Allah kuma shi ne Allah. To wannan gaskiya ne tunda ake kila hakika a hakika, amma ai akwai majazi bayan hakika. To fa ajabu kuma ne ya baka amsa ya anna jama'a bi itibarin sura jami'in da Allah ya yi na masu arzutawa da yake wa huwa khairu raziqin ya ce wa huwa khairu raziq ba da ce shi ne mafi alheri mai arzutawa ba ya ce wa huwa khairu raziki da ya kawo shi da jami'i da yake nuna cewa masu arzutawan suna da yawa bi annal jam'a bi itibarin sura wallahu khaliqur rizqi Allah shine mahalicin arzikin wal abidu su kuma bayi mutasaddibuna masu zama sababi ne fi cikin saduwar arziki zuwa gabawa shi Allah shine ya halicci arzikin su kuma bayi da arzikin naka yi biyo ta hannunsu su kawai sababi ne fi cikin samun arzikin in kulta in kace ai musharakatun bainal mufaddali wal mufaddali alai ai anan an samu musharaka kaman tarayya da Allah an samu tarayya bainal mufaddali tsakanin mai fifitawa shine Allah wal mufaddali alai da wanda aka fifita wani alaihi a gare shi to ujiba sai ya amsa maka bi annar razzaq ai sunayen iri biyu akwai arraziqu akwai arrazzaqu ina fata an gane to shi kalmar arraziq yutlaku ana sakin wannan suna alal musili ga mai sadar da ga mai sadarwa ne da rizki ga arzikin shi ne sababi ɗin mutumin da arzikin naka ya zo ta hannunsa ana iya cewa shi ne ya arzuta ta ana sakin suna alal musili da rizki ga mai sadar da arzikin gabawa wal khaliqu lahu kuma ana sakin sunan ga wanda ya halicci arzikin shi ne Allah warrabu shi Allah tabaraka wa ta'ala yusufu ana siffata shi bil amrin da al'amuran guda biyu arraziqu da arrazzaqu to nan arrazzaqu yake bi anna arrazzaqa yutlaqu ala al-musul bil-rizq wal-khaliq lahu ana cikin sunan ne kadai ga wanda yake sadar da arzikin gabawa shine Allah wal khaliq lahu kuma wanda shine mahalicin arzikin wal rabb ubangiji ta'ala yusafu bil amrayn ana sufata da wannan al'amuran guda biyu shine al musul bil rizqi kuma shine al khaliq bil rizqi wal abdu amma shi bawa yusafu bil isal faqat ana sufata da sadar da arzikin ne zuwa ga bawa amma ba shi halitta arzikin ba to fa khayriyatul lahi khairiya ta Allah da aka ce wa huwa khairur raziqin min haythu innahu khaliqun ta bangaren da ya zamanto shine mahalicin arzikin wa musulun kuma shine mai sadar da arzikin gaba to fa ulima sai aka san cewa annal abda yuqalu lahu razi shi bawa da arzikin ka yazo ta hannunsa ana ce masa raziqun ne arzutawa bi haza da wannan ma'anar ولا يقال له رزاق أما بقى شيء وباوى رزاق لأنه يمشي رزاق من الأسماء المختصة به تعالى يا لدسونا إلى فكرة شيء أنت الله تعالى في كأين الرزاق باع شيء ومخلوق الرزاق يدي أتي مسا الرازق تو أما شيء ما الرازق الله شيء خير الرازق إنما في تم مسأرض نعم
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون نعم ويوم نحشرهم جميعا أولا الشراب بعد جاء ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ده جاءوا كده قراءة أولادي والكل كما يا رسول الله يوم يعدوه أي الله ذلك الله يكاشف مشركين جميع أباكي أيضا ثم يقول كما الله يقول للملائكة إلى ملائكة آه هؤلاء إياهم كانوا يعبدون شو وطنن كافرا ku ne suka zamanto suna bautawa ku suke bautawa a duniya waɗannan kajiran da ruwa su suke bautawa kuma mu za mu yi shafu jin mala'ika zance mu da Allah ya yi wa mala'iku wa taqrimu lil kuffar amma ana tsoratar da kajirai wa zalika ka qawlihi ta'ala wa madan Allah ta'ala bi Isa ka annabi Isa dan Maryam da Allah ya ce masa an ta kulka da nasi ta ci gudu bi ilahi min dunillah ya kai Isa dan Maryam kai ne ka gaya wa mutanenka su riƙe ka da gyatumarka ababen bauta min dunin layi kuma bayan Allah. Ma a kaunin layi ta ala alima ya annan mala'ika ta wasu ka bari tuna mizani. Tare da cewa Allah ta'ala ya sani cewa mala'ikun nan da yake cewa a ha'ula iyakum kam ya'buduna wa Isa da annabi Isa da Allah ya ce masa an ta kunta da za su ce gudu wa ummi ilahin min dunillah Allah ya san cewa bari tuna ku fitattu ne min zalika daga wannan tuhuma da Allah yake musu to Allah ya yi wannan ne domin a jefa tsoro da zukatan kafirai sai Allah ya ce tabbayar mala'iku shin waɗannan kafirai ku suke bautawa ƙaru
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون قالوا في ملائكun nan suka ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ai sai halaka an shari'a sarki ya tabbata gare ka ya Allah ka bari abokin tarayya anta waliyuna kai ne mulkincinmu min durin ba su kafirai ba ai la muwala ta bayyana na wannan babu tukuntaka ta bauta tsakaninmu da kafirai min jihadina ta ɓangaren mu in ma sun bauta mana to mu ba da yardan mu ba ba da umarnin mu ba ba da izinin mu ba Allah waliyuna min dunihim kai ne mutuncin mu ba su ba bal kai min intiqali kanu waɗannan kafirai sun kasance ya abudu da jinna suna bauta wa aljanu da ai ashadi da shaydanu kaga an kuma malaiku sun ture sun tura wa abin nan aljanu da shaydanu ba mu suke bautawa ba sun kasance suna bauta wa shekaru da aljanu ayyuki suna suna yi wa shekaru biyayya fi ibadar cikin bautar da karuwar ke iya na gare lallai kafirai sun suna bauta wa mala'iku to amma ba da umarnin mala'iku ba da umarnin shekaru saboda haka mu ba mu suka bauta wa sun bauta wa shekaru ne da suka yi wa ɗa'a cikin bauta da na gare a kasarun mala'iku suka ce yawan yawan waɗannan kafirai nuna masu ba da gaskiya da yin ga waɗannan shaidanu ai musabbi kullum kafirai suna gaskar da shaidanu sai ma ya kullum lokaci abu da suke gaya musu na kalmomin kafiri ala da ala
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب الليل التي كنتم بها تكذبون الله تعالى يقول ولا يملك بعضكم لبعض نفعا وأيوة أساس القيامة شاشو baya iya mallaka wa shashi nafa wani abin amfani ai ba'adul ma'budi la ba'adul abidi shashin waɗanda aka bautawa ba za su iya mallaka wani abun amfani ba su ba da al'adun da shashin masu bautar. Na ba a shine shafatan ceto a ranar alkiyama gumaka ba za su iya mallaka wa kafirar da saboda mun ceto ba a wajen Allah. Wala barra kuma za su iya tunkuɗe musu wajen cuta ba shi ne ta'azzibar azabarwa da Allah zai yi. Wa yaqulu lil ladina zalamu Allah yana faɗi ko wa naqulu muna faɗi lil ladina zalamu ko wanda suka yi zalunci kawo da kafirci duku azabar ne da cikin da ya ta zuwa ta kankana azabar wuta wa su kada su suna karyatawa gare ta ko za su tuna alaihi وإذا تتلي عليهم آياتنا آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إبق مبتري وقال الذين كفروا للعهد لما جاءوا إن هذا إلا سير مبين وإذا تتلى عليهم آياتنا Allah ce idan aka karanta wa kafirai ayoyinmu na alkur'ani bayyanatin wanda suke mabayyana ai wadi hafin bi lisani nabiyina a harshen annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama qalu sai kafirai nan suke ma haza illa rajulun wannan ne da awar Allah ya aiko shi ba komai bane face mutum ne yuridu da yake nema an yasuddakum ya kange ku amma kane abudu aba'ukum gabarin abin da ubanninku suka kasance suna aikatawa min al-aslami na gumaka ba komai bane kawai yana neman da raba ku da abin da iyayenku da kakanni suke bautawa na gumaka wa qalu ka yi suka ce ma hada ya al-qur'an wannan al-qur'ani da manzon Allah yake karantawa ba komai bane illa in ku ce ma sai ƙarya ne muktaran abin kirkira ala lahi da Allah wani karya aka yi wa Allah ba Allah da ya yi da shi ba wa qala allazina kafaru lil hayy wanda suka kafirce wa Allah mutanen Makka sun faɗi lil hayy game da gaskiya shine alqur'ani in ana magana alqur'ani lamma ja'u yayin da alqur'ani ya zo musu sai suka ce ina hawa alqur'anin nan fa ba ko ba illa firu fa sai sihiri ne tsari ne يريد وجدت فقط لأي وجه قال تعالى وما آتيناهم وما آتيناهم من قلوب يرجون وما
Allah ya ayyuka nan makka da mu ba ku wasu littattafai ba da yake karanta ta wa ma an kana alaihi qablaka min nadhir kuma ba mu aiko wani mai gargadi ba ilayhi zuwa ga mutanen makka qablaka gabanin ka ya rasulullahi to kamin aina ka gabu ka ta ina suka samu dalilin karyata ka ba wasu ne suka karanta mu a littafin cewa abin da ka zo da shi karya ne ba kuma wani annabi aka aiko gabaninka da ya karyata ka ba to ta ina suka samu dalilin da za su ce abin da karo shi karya ne haka ba su da hujja suna karyatawa ne akan sun zuciya ko akan jahili wa kazzaba da dinin min qablihim Allah ya ce wa da suka gaba suka nan makka su ma sun karyata manzannin da Allah ya aiko wa ma zalu min ishara ma hadainahu ai haula waɗannan kafirai naka ya rasu da wula mutanen makka wa ma bala ku ba su kai ni ishara gurniyar ma adalahun abin da muka ba waɗancan kafirai na farko da suka zuɓe ba ishara ma'ana ɗaya bisa goma su kafiran ka na makka ya rasu da ba su kai ɗaya bisa goma na abin da muka ba waɗancan kafirai don nuna wannan ƙarfin jiki kamar adawa da sauran gawa wadunin umar da tsawon shekaru da ake shekara dubu a zamanin na azar ruwa da ruwa ba kowa ne yake shekara ɗari ba ka ga wanda ya ɗaya bisa goma ba na rayuwar bisa nan farko wa kasaratul wani sai da yawan dukiya da Allah ya ba wa mutanen farko su kafiran maka a wannan lokacin ko ɗaya bisa goma na dukiyar da Allah ya ba wa waɗancan kafirai ba su samu to waɗancan kafirai su ma da muka ba su ƙarfi da tsawon rayuwa da yawan dukiyar da ban ba mutanen maka ba ba kan zabu rukuni sun kare da manzanni na in ji Allah wanda na aiko su idan zuwa gare ni to ba kai ba kare da kin ka duba yaya talabin azaba ta yi sama cikin waɗancan kafirai ma'ana waɗancan kafirai duk da tsawon kwana da Allah ya ba su da tsananin ƙarfi da Allah ya ba su da yawan dukiyar da Allah ya ba su da suka karyata manzannin Allah Allah ya hallakar da su ballantana ku da ƙarfin ku bai kai nasu ba ku kai su ƙarfi ba ba ku kai su yawan dukiya ba duk abin da kuke takama da shi ko ni ishara ma a ce nawa ɗaya bisa goma na abin da muka ba ba ku samu ba to su ma mun hallakar da su ballantana ku ƙananan kwani ina ma'anar ayat wanda suke da ƙarfi ma mun hallaka su ballantana ku wanda suke da yawan dukiya ma dukiyar ba ta hana su mahallaka ba wannan da nan ba kai ba kana da shi aikin kani alayhi ya ya kin da nayi gare su ya kasance mun ko wani hukuma da na tsora musu wata ilahi wa kuma hallakarwa ai huwa waqi'u mawdu'u amsa dai tambaya ta ba kai ba kana da kiri ya ya hallakarwa ta ta kasance gare su to ma'ana dai huwa waqi'u mawdu'u hallakar wannan ya abu a kullum ka sun yi abin da ya cancanta a hallakar da su ko ba an hallakar da su imamu zawo ta haihuwa huwa qayatul adl wannan shine matukar adalcin ubangiji wa adamin gori da rashin zalunci wa zulmi da cutarwa ga su sun yi ne aka musu sakayya daidai da abin da suka aikata na'am to alhamdulillah an zo abin da sun ba صدق الله العظيم
abinda muka karanta ne Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kurkurin Allah ya yi mana Allah ya gane da mu marasa lafiya mu gida asibiti Allah ya ba mu lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya wadanda suka zo mana Allah ya zai zuwa da su lafiya marigayen mu Allah ya gafarta mu in ka mu ta zo Allah ka za mu cika da imani Allah ka karɓi arziki da kallolo da duka ibadun da muke gudanarwa a cikin wannan wata mai albarka Allah ka ji ɗan iyayen mu da kakannin da shugabanmu da malamanmu da ƴan uwanmu da makotanmu da suka riga yi in ka mu ta zo Allah ka za mu cika da imani Allah ka ji ɗan iyayen mu da kakannin da shugabanmu da duka magabatanmu Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatun wanda suka umarce mu da addu'a فاتحة صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره واقتداره العظيم صلاة تفقه لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتبرئ بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونذيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله
ya cikin masha Allah, karuwa lafiya, masha Allah.